أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله a cikin karanta diwani da muke yi na waƙe-waƙe na al'imam ibn abi muhammad ibn abi zaid da kairawani mai rasuwa shekara ta 386 wanda muka ce yau shekara shi 1058 a kabari malam mai risala yau shekara shi 1058 a kabari allah mashi rahama to wannan waƙen nashi wanda muka haɗa su guri ɗaya mun yi wanda suka gabata wajen guda biyar ne ina ga yanzu yau kuma zan mu yi da shi wadda take rasa'i ita ma rasa'a ne rasa'a ne ya yi ga babban malamin shi abil fadil al-mumsi rahimahullahu ta'ala daga waken yana baitukan suna daga tsarin albaharul kamil eh Allah ji kanshi malamin shi da ya rasu can satin da ya wuce ai mun ga lokacin idan har dukan ku kuna nan wanda yake nan ya ji mun yi bayanin baiti wajen 47 da yayi yana yin arrasa' yana yin rasa da malamin shi ibn labbad ya rasu to kuma haka wani malamin nashi abul fadl al-mumsi da ya rasu shi ma yayi mishi wake kamar yadda zan mu gani sune zan mu karanta su yau kasida shi ce da yake mishi baituka na bege gare shi baiti 29 babban malamin da ya ma rasa kin wannan na rasuwa shine abul fadl al-mumsi abul fadl al-mumsi rahimahullah eh yake cewa malam mai risala yake cewa ya nasirar liddini kumta musari'an wa bazalta nafsaka mukhlisan wa murida wa zababta an dinil ilahi mujahidan wa bta'ata bai'ar rabihan mahmuda ahadi bihi bainal asinnati lam yakun lillahi inda liqa'il aduwi kanuda hatta takhayyarahu aljalil lidarihi wa analuhu huran biha wa khuluda fa alayka abki ya ibn isa ma bakat umariyatan aw garradat tagarida yake cewa ya nasirar liddini ya kai mai taimakon addini kumta musari'an wanda ka tashi kana mai gaugawa wa bazarta nafsaka ka ba da karan kanka mukhlisan da ikhlasi wa muridan kuma da nihinka da sanka ka ba da kanka akan yi ma addinin Allah jihadi da yaki yace wa zababta ka ba da kariya an dinil ilahi gami da addini na Allah mujahidan kana mai matukar kokarinka wabta'ata bai'ar rabihan kuma kayi ciniki ciniki wanda yake mai riba yace mu mahmudan abun yabo ahadibihi bainal asinnati ahadibihi rabona da shi kawai shine ma'anar kalmar da larauci ahadibi fulan kawai rabona da wani ahadibihi rabona da shi bainal asinnati tsakanin shekaru lam yakul lillahi inda liqa'il adu kanuda ma'ana lam yakun kanudan bai kasance ba mai butirci ne dan alkanud shine mai butirci kamar da ya zo a cikin alkur'ani alkanur shine mai butulci wanda an bashi bai godewa to bai kasance ba mai butulci ne lillahi ga Allah madaukakin sarki inda liqa'il adu wajen haduwa da makiya yace hatta takhayyarahu aljalil dari ya sai da Allah ya zabe shi zuwa ga gidan shi Allah ya zabe shi akan cewa ya koma zuwa gare shi wa analhu huran biha wa khuluda ya bashi hurul ini kuma ya bashi dawwama ma'ana kamar yadda ya gabata yana raja'i ne da kyautata zato ba wai ya yanke tabbas in cewa dan aljanna bane ya samu hurul in da dawama yace fa alayka abki ibnu isa gare ka nake kuka ya kai dan isa dan sunan shi ibnu isa ma bakat umariyatun matukar tsuntsuwa mai kuka cikin duhun cikin hasken wata ta yi kuka ita ce kumariya augar da ta garida ko kuma ta yi ta waƙenta yadda take yin waƙe ma'ana dai kawai har abada ina yi maka kuka tunda tsuntsuwa ba za ta fasa yin kuka ba ya ce ya lau'atan ɗaraƙat fu'adi iz'ata ya lau'atan ya bege ko kuma baƙin ciki ɗaraƙat fu'adi wanda ya faɗo ma zuciyata iz'ata na'in lokacin da mai kawo ya kwanshi ya zo bai faƙa duka da rishinka ma'ana lokacin da aka ce mai kawo ya ko ya zo an samu wani baƙin ciki mai girma wanda ya shiga cikin zuciyata izfukitta shahida don mun rasa ka a matsayin shahidi yace kanat hayatuka da'atan wa ibadatan fasa'ita fil mahaya wa mitta sa'ida kanat hayatuka rayuka ta kasance da'atan wa ibada da'a ce da bautar Allah fasa'ita sai kai zama mai arziki fil hayati a cikin rayuwa wa mitta sa'idan kuma kan mutu kana mai arziki lillahi man shahidat lahu ahwaluhu wa alat manaqibuhu fa asha hamida lillahi nidurruhu ma'ana sanin mabubbagar ilimin shi ya tabbata ga Allah man shahidat lahu ahwaluhu wanda halayen shi sun yi mishi shaida wa alat manaqibuhu darjojin shi sun ɗaukaka shi malam fa asha hamida kuma yan rayi yana abun godewa abun yabo wa bana mafakhira wa mata darajataha hattar taqa ma kana minhu ba'ida wa bana mafakhira ya gina dukkan abubuwa na abun alfahari wa mata darajataha kuma ya taka darjojin abun alfahari duk abubuwan da ya gudanar ya bari a rayuwarsa na duniya abun alfahari ne hattar taqa har sai da ya ɗaukaka ma kana minhu ba'ida bai kasance ba yayi nesa ga abubuwa na alfahari ya qurratan lin nazirina wa ismatan lil muslimina wa iddatan wa adida yace ya qurratan lin nazirina ya hasken ido abun farin ciki ga masu kallo duk wanda ya kalle shi zai kalli hori zai tabbata cikin farin ciki wa ismatan lil muslimina kuma isma ne ga musulmai kariya ce ga musulmai wa uddatan wa adida kuma tanadi ne ga musulmai dan saboda ilimin da yake zuba cikin al'umma wa adidan kuma ya kasance ƙarin adadi ne na musulmai masu ba da wannan wannan a cikin gudunmawa su cikin addini ya ce ya fati ƙarratkil khafiyya bi ilmihi wa mubayyinan lil mushkilati mufida jama'ata kulla fadilatan wa naqibatan wa hawaita ilman tarifan wa talida zallat zallat si'abuhu si'abul ilmi iz bashartahu hazzabta min ma'surin muhima aquda yake cewa ya fati ƙarratiki ya kai mai tsaga ƙofa alkhafiyya wadda take boyayya bi ilmihi da ilimin shi wa mubayyinan lil mushkilati wa mai bayyana mushkiloli dukkan wasu mushkilata na ilimi shi yake bayyana su mufidan ya bada fa'ida jama'ata kulli fadilatan wa naqiba ka tattara dukkan wata farala kuma ka tattara dukkan wata daraja wa hawaita ilman tarifan wa talida wa hawaita ka tattaro ilman ilmi tarifan wa talidan sabo da tsoho ilimi na magabata da ilimi sabo duka ka tattara shi ya ce zallat si'abul ilmi izbashartahu si'abul ilmi wahalhalu ilmi mai wahala zallat ya zama na horarre izbashartahu lokacin da kan rungume shi duk wani abun da ya kasance mai wahala ne lokacin da kan rungume shi kake bayanin shi zai zama na horarre ne ma'ana mai sauki ne hazzabta min ma'asurihi hazzabta kata ce min ma'asurihi daga mai wahala shi ma'aqudan wanda yake kullalle yana kulle yana bada wahala amma ka warware shi ka tace shi wa bara'ata baina usulihi wa furu'ihi fa qaharta ma qad kana minhu anida yace bara'ata baina usulihi kuma ka yayi a tsakanin ka ka bari a tsakanin asalin shi shi ilimin wa furu'ihi da kuma rassan shi fa qaharta ma kana minhu anida fa qaharta sai ka yi rinjayi ga ma kana abin da ya kasance anida mai tsaurin kai ne minhu daga cikin ilimin a cikin ilimin wanda ya kasance mai wahala ne ka rungume shi kuma ka hikarin shi karin yayi shi ma'ana ka bayyana shi lamma wahat arkanuhu wata da'adat bashar tazir wata fa'ada jadida shi ilimin lamma lokacin da arkanuhu rassan shi rukunnan ilimi wahat suka yi rauni wata da'adat suka kaskanta bashar tazir wata sai kan rungumi kololuwar ilimi fa'ada sai koma jadidan sabo ne sabon ilimi ne kai ka maido mana shi fa abantahu wa nabashtahu wa fataktahu lisadirina wa man ataka mufida ya ce fa'abantahu ka bayyana mana ilimi wani bashtahu kuma ka tono shi wa fataktahu kuma ka tsaga shi lissadirina ga masu zawwa wa man ataka duk wanda ya zo maka mufidan zai samu fa'ida ya ce ya ayyuhal mahasudu fi akhlaqihi wa fa'alihi la lumta fika hasuda ya ɗahiral akhlaqi ya ka halassi ba wal mustafadu li ra'ayihi taslida ya ayyuhal mahasudu fi akhlaqihi ya wanda ake yi ma hasada cikin halayen shi halayen shi abin yi ma hasada ne wa fa'alihi da ayyukan shi ba hasada ba ta abin nan hali don kaga mutum yana da halin kirki ba zancen kai hasada shi akai hasada gibda yake nihi wanda wai duk halayen da yake da kowa yana gurin a ce ina ma yana da irin wannan halayen mutane suna gibda ta wannan halaye nashi da ma ayyukan shi yace la lumta fika hasida ai baza hasuda bazan zargi bazaka zargi wanda zai maka hasada ba ma'ana gibda yake nihi duk wanda yake gurin ya zama kamar kai ba abun zargi ba ne don saboda ya yi zarge gurin abun kirki ko koyo da halayenka da ayyukanka ya ɗa'ir al'akhalaki ya ka halassi ba wal mustapha da lura ahi tasdida ya ce ya ɗa'ir al'akhalaki ya kai mai tsarkakan halaye ya ka halassi ba ya kai gwarjan matasa matashi ne amma kuma gwarzo ne yaro ne amma kuma lattija ne والمستفاد لرأيه التسديد والمستفاد التسديد لرأيه wanda kuma da ra'ayin shi ake samun daidai ra'ayin shi idan ya bada yana kasancewa daidai dan malami ne yace afdika min wara'in alimin fadilin laka fil wara ma in ra'aytu adida yabki iza ga saqad duja bi madami'in qad khadarta fi khaddihi ukhududa yake cewa afdika ina hansar ka min wara'in daga tsantseni alimin masani fadilin mai farala ma'ana malamin nashi yana hansa ga malamin nashi wanda kasance mai tsantsani ne kuma malami ne mai farala yace laka filwara kana da a cikin abin nan talikai cikin halittu ma in ra'aitu adida ban gaba wani adadi wanda yake kama da kai ma'ana babu wani wanda ya kasance kama da kai in kai da ya kasance ma ra'aitu laka fil wara adidan fa fihi iskal amma yake cewa ra'aitu fil wara fika adidan a cikin malamai ma'ana baka bar kamar ka ba yabki iza ga sakar duja bi madami'in yabki yana kuka shi malam iza ga sakar duja idan duhun dare ya zubo yace bi madami'in da hawaye kad haddat fi khaddihi wanda sun yi rami a jikin sun yi kurtu sun yi alama a jikin abin ga shi a jikin kudu kukin shi jikin kumcin shi hududan sun yi ramuna saboda kuka duka sun yi abin ga kumatun shi yace dulat tahajjud wa siyamu sha'aruhu wa an dariqi fama tarahu yahida asfi alayka aqulu wa asfi awhal yasluka qalbun la yakunu hadida yace dulat tahajjudi malan ya kasance mai yawan tahajjudu ne wa siyamu sha'aruhu azumi shine dabi'a shi wa an dariki akan hanya fa ma tara ubahi yahida ba ka ganshi ba ya bauɗe ya karkace a bisa kan hanya bisa kan hanya ta daidai yake kullum yace asfi alaika bakin ciki na ya tabbata akan rishin ka aqulu ina faɗa wa asfa ya bakin ciki na wa hali yasulu ka kalbun shin akwai wata zuciya wadda zata yi lallashi la yakunu hadida wadda bata kasance ta karhe ba ma'ana zuciya matakar ba ta karhe ba ce ba za a mata lallashin ka ta amsa ba ahan alaika wa laysa zaka binafi'i wa aral baqa'u minni wa minka ba'ida yace ahan alaika ina bakin ciki a gare ka wa laysa zaka binafi'i amma wannan ba zai amfane ni ba wa aral baqa ina ganin wanzuwa minni wa minka da ni da kai ba'idan yayi nisa da ni da kai kin duka babu wanda zai wanzu yadda kan mutu ni ma haka zan mutu in tarda ka dan haka kukan da nake da jajan da nake babu amfanin da zai muni in fatani nazarun ilaika falam yafut zikirun yahullu min as-suluwi uquda yace zik nazarun kallo zuwa ga huskarka in fatani in ya kubuce mini yace falam yafut to bai kubuce ba zikirun ambato wanda yahullu zai hau matsayin shi uqudan ya zamna min as-suluwi daga lallashi duk ambatanka lokacin da na tuna da kai da ilimin da ka bamu wannan zai lallashe ni akan rishin ka da muka yi daban daga huskarka ya ce wa madami an tas'i wa tutufi bil hasha narin in tufi'at tazidu qu'uda fa alayka la aslu salama wa qad ara zikiraka in khulqa al jadid jadida ya ce wa madami'un wasu irin hawaye tas'i suna shayarwa wa tutufi kuma suna bucewa bil hasha da ɗiyan ciki a cikin ɗiyan ciki naran akwai wuta ta kunnu a cikin ciki na ma'ana ta bakin ciki in tufi'at idan an kashe ta ita wannan wuta tazidu wa ƙura sai ta ƙara cinnuwa sai ta ƙara kunnuwa duk lokacin da wani zo ke bashi hakuri akan yayi hakuri an rasa malam ya rasu to amma wannan sai dai ƙara tado mishi bakin cikin shi yace fa alayka la asla aslu salama wa qad ara fa alayka ya tabbata a gare ka assalama fa alayka salama sallama ta tabbata a gare ka la aslu banna la lasuwa alallashe ni alallashe ni balallasuwa akan rishinka wa qad ara zikraka hakika ina ganin ambatanka in khuliqal jadidu idan aka halicci sabo jadidan to sabo ne nima a waje ne ma'ana duk lokacin da aka ce asuba ta zo aljadid yana nufin asuba duk wata sabuwar asuba da ta zo ta nima kuma wani sabon bakin ciki na rishin kai yake zo mini wa ilayka uhdi bi salami tahiyatan ahadat manafi'na ilayka sauda wa ilayka uhdi bi salami tahiyatan gare ka nake ba da kyautar sallama da ta gaisuwa ahadat manafi'na wadda manafi'ana ta shiryar da abin amfaninmu ilaika zuwa gare ka su'udan wadda ta hauta yi sama sabaran kama sabaran kama amaral jalilu fa indahu iwadul musabi bi sabrihi mawjuda wa adda wa adda sabur bi sabrihi ajran kama wa adda shakuru tadawulan wa mazida yace sabaran kama amaral jalilu hakuri kawai zan mu yi kamar yadda Allah madaukaki mai girma yayi umarni fa indahu iwadul musabi Allah shi yake da musancin musanyi na musiba idan muka yi haƙuri sai ba mu madadin musibar tamu da ta sami bi sabrihi da haƙurin mawjudan samamme ne ma'ana yana da mawjud abu wanda yake samamme iwa da sabar madadin awadul musabi madadin musibar da aka maka idan ka yi haƙuri idan ya ce wa'ada sabur bi sabrihi ajran Allah ya yi alƙawalin lada ga wanda mai yi haƙuri ya ba shi alƙawalin lada wanda yake mai girma kama wa'ada shakur kamar yadda ya yi ba alƙawalin mai godiya taɗawulan cewa zai tsawaita mashi farala shi wa mazida kuma ya ƙara mashi ita ya tsawaita ma mutum farala ya ƙara mashi ma'ana shi ne ran shakatum la azidan nakum wa lan kafartum inna azabi la shadid in kun gode zan ƙara muku idan kuma kun kafurce ni'imata ta kasance azabata ta kasance mai tsanani ce kenan kamar yadda Allah ya yi umarnin cewa idan aka yi haƙuri zai bada to haka zan mai haƙuri akan rishinka kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya yi umarni wannan su ne bakin abiyat guda 29 da ya yi bege da yabo ga malamin shi abil fadil al-mumsi rahimahullahu ta'ala nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ba mu gafara wassalamu alaikum warahmatullahi